أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا bayan haka ina muku gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna karewa Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya kama wannan rana mai albarka ranar juma'a sha uku ga watan rajab watan bakwai kenan shekara ta 1447 bayan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina wanda ya daidai da biyu ga watan ɗaya shekara ta 2026 miladiya a wannan wato masallaci mai albarka masallaci na cikin kan na jandarmeri a unguwar yantala babban birnin yamai jamhuriyar nijar ba don komai ba sai don ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma da muka saba yi duk mako duk ranar juma'a tsakanin magariba zuwa isha a kuma muna nan wato a cikin suratul bakara wannan kuma shine darasinmu na 53 ko cikin cikin suratul bakara kuma wannan shine darasi na hamsin da ɗaya wato idan ba a manta ba a wancan sati mun tsaya a ƙarshen aya ta ɗari biyu da uku za mu tashi farkon aya ta ɗari biyu da hudu muna fatan allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagoranci allah ya ba mu ikon karantawa daidai da aiki da shi da kuma kare mu daga haɗawa cikin abin da yake kuskure ne muna fatan Allah ya mana jagoranci Allah ramma Allah subhanahu wa ta'ala ce wa minan nas أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام na'am Allah subhanahu wa ta'ala ce wa minan nasi daga cikin mutane man yi ujibuka qawluhu akwai wanda zancen da zai maka zai birge ka wato Allah subhanahu wa ta'ala yana gaya wa manzo sallallahu alaihi wasallam daga cikin mutane akwai wanda zai zo ya magana da kai wato yu'jibuka qawluhu maganar da zai da kai ta birge ka fil hayatud duniya a cikin abin da ya shafi rayuwar duniya wa yushhidullaha sannan kuma ya shaida ya kafa shaida da Allah yana mai rantsuwa ala ma fi qalbihi yana mai rantsuwa a cewa wannan abin da yake gaya maka har cikin zuciyarsa haka yake in gane ko wa huwa aladdul hisam kuma shi mai tsananin wato husuma ne da adawa gare ka mai tsananin kiyayya ne da kuma musu gare ka wato yana ƙaryata ka wannan munafiki kenan mun gane ko domin kalma annas kamar yadda muka gabatar tana iya zuwa da ma'anar wato mutane duka gabaki ɗaya tana iya kuma zuwa da ma'anar wato kafirai tana iya zuwa da ma'anar kafiri tana iya zuwa da ma'anar kuma wato mutum wanda yake cikin mutane kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum allazi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun wannan ana kiran mutane ga baki ɗaya ne ko ba haka ba sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin daga cikin mutane akwai masu cewa sun imani da Allah kun gane ko Allah ya ce amma ba mu'minai bane ba wa ma hum bimu'minin wa'annan munafikai kenan a baki muminai ne su ne irin nan ma zai zo yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam magana ya burge shi in gane ko domin munafikai daga cikin sifarsu da Allah ya siffanta mana su sun iya zance Allah subhanahu wata'ala ya ce wa in yaqulu tasma' li qawlihim idan suka yi magana saboda daɗin zancen munafiki sai ka saurari maganarsa mun gane ku Allah subhanahu wataala ce wa idza ra'aytahum tu'jibuka ajsamuhum idan ka gansu suna da kyawun jiki sun iya shiga za a gansu tsaf sun iya magana amma kuma zuciyar ba ta da kyau kyan dan miciji ne iya magana ta munafunci ce saboda iya maganar su za a saurare su to haka suke munafiki amma duk abin da zai faɗa a baki ne hakikanin wato hakikanin cikin zuciyarsa kafirci haka Allah ya faɗa mana farkon suratul munafiqun ko ba haka ba Allah ya ce idza ja'aka almunafiqin idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah Allah ya ce wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun ka gani za su zo su ce maka wato su sun yi imani sun yarda kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce a'a ni dai na yarda kai manzo ne amma munafikai ƙarya suke sun faɗa da baka ne don su kare wato kansu ka a yaƙe su in ana yaƙar kafir a yaƙe su in gane ko to wannan duka shine sharrun munafiki to za su zo gurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wasu malamai suna danganta asar ɗin ya tabbata daga wani sahabi amma duka na bibi wato asbabun nuzul ɗin ba su tabbata ba almuhim sifa ce riga ce ba wuya in gane ko duk wanda ya ɗauka za ta yi daidai da shi kenan sifa ce Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo ko a har yanzu za ta yi aiki ga duk wanda zai dinga faɗan maganar da take iya baka ce amma a zuciyarsa bai yadda da ita ba to ya shiga cikin irin wa'annan Allah ya mana tsari da su Allah subhanahu wa ta'ala ya ce to daga cikin su man yu'jibuka qawluhu tunda har manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ana iya yaudara cikin zance to waye ba za a iya yaudara ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa duk ma wanda zai zo ya aikata wani abu ko wata husuma ta hada shi da dan uwansa ya zalunce shi ya zo ya magana mai daɗi in ɗauki wato gaskiya in bashi ba alhalin ba shi ne bai da gaskiya to ya sani cewa iya a nan zan musu amma abin bai kare ba kun gane ko kamar yadda wani malami yake cewa duniya sulhu ake shari'a sai gaban Allah to a nan zai iya ɗauki haƙƙin wani in bashi amma idan an je gaban Allah za a yi wato hisabi na gaskiya mun gane ko hisabi na wanda ba za a ɓoye ba Allah ya san zuciya kowa ya san abin da mutane suka aikata a ɓoye ko da ka zo ka bayyana ƙarya a matsayin gaskiya to inna Allah la yakhfa alaihi shay'un fil ardi wala fis sama Allah subhanahu wata'ala ba wani abu da ke ɓuya a gare shi a fili yake ko a ɓoye duk ɗaya ne a gurin Allah mun gane ko kenan mutum in ya ga dama ya bayyana in ya ga dama me ya ɓoye Allah subhanahu wata'ala ya samu dace to sai manzo Allah sai Allah subhanahu wata'ala ya ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace za su burge ka in sun yi magana zaka ji ta raɗau da daɗi fil hayatid duniya a cikin rayuwar duniya amma Allah subhanahu wata'ala ya ce wala ko in ce malam mai jalalain ya ce wala yu'jibuka fil akhirati amma a lahira an an haɗu wannan zancen da suka yi ma ba zai burge ka ba in gane ko saboda me limukhalafatihi i'tiqad mun gane ko i'tiqadi saboda abin da yake faɗa abin da ya kudirce a zuciya ya saba masa abin nan da ya faɗa a baki ba haka yake a cikin zuciyarsa ba in kuka haɗa a lahira ba zai burge ka ba ga Allah ya tona asirinsa kenan mun gane ko Allah ya ce wa yushhidullaha sannan kuma yana rantsuwa da Allah ala ma fi kalbi a bisa abin nan da ya faɗa wai a cikin zuciyarsa ga haka yake in ba rami mai kawo rami mun gane ko kuma alama ta rashin rashin sanin girman Allah mutum ya rantse da Allah akan ƙarya mun gane ko rantsuwa da Allah abu ne wanda yake wato mai girma shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala wato yake nuna cewa rantsuwa ga Allah akan ƙarya alama ce ta rashin imani mun gane ko alama ce mai ta rashin imani mumini na gaske baya wasa da rantsuwa da Allah shi yasa Allah subhanahu wataala ce wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham mun gane ko ba a wasa da rantsuwa da sunan Allah subhanahu wataala kuma rantsuwa yana daga cikin nau'i ne na nuna girman Allah shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana rantsuwa da kowa ya ce a rantse da Allah ba wanda yake da haƙƙi ya rantse da abin da yake so sai Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala shi kaɗai yake da rantsewa da abin da ya so amma manzo Allah ya ce man kana halifan falyahlif billah aw liyasmut duk wanda zai yi rantsuwa to ya rantse da Allah ko kuma ya shiru in gane ko a wata ruwa ya ce man halafa li ghairillah faqad ashraka aw kama qala alaihi salatu wassalam duk wanda ya rantsuwa da wani Allah to hakika yayi shirka mun gane ko to ka ko wannan munafiki da zai yi rantsuwa ya rantse da Allah ne to ina a yau wai masu rantsewa da aradu da kwaran kwatsa duk wa yasa ka karantse da ita karantse da Allah karantse da girman Allah ko dai karantse da Allah ko karantse da sifa ta Allah kana iya karantse da alkur'ani ka ce na rantse da alkur'ani domin alkur'ani maganar Allah ce sifa ce ta Allah na rantse da girman Allah duka kana iya rantsuwa amma rantsuwa da wani abu wanda bai shafi sifa ta Allah ba ko Allah subhanahu wataala haramun ne musulmi ya rantse da wannan shi yasa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ya tashi rantsuwa zai ce wallazi nafsi biyadihi na rantse da wanda raina yake a hannunsa wa yake nufi Allah subhanahu wataala wa rabbul ka'ba na rantse da ubangijin ka'ba kaga duk wa yake nufi Allah amma Allah shi yana rantsuwa da abin da yake so Allah yana rantsuwa da sama ko wasama'i zatil buruj ko ba haka ba wasama'i wa tariq ko ba haka ba Allah ya ga dama ya rantse da ƙasa wal ard eh haka ko ba haka ba Allah yana rantsewa da fajr yace wal fajr wa layalin ashr mun gane ko wash-shaf'i wal witr sannan Allah subhanahu wata'ala ya rantse da zamani wal asr innal insana lafi khusr ko ba haka ba Allah subhanahu wa ta'ala ya rantse da abubuwa daban-daban wanda yake so in gane ko to haka shi Allah yana da iko ya rantse akan duk abin da ya so amma dan adam baya rantsewa da wani abu wanda yake so sai dai ya rantse da Allah subhanahu wa ta'ala ko ya rantse da wato uh, da, da, da sifa ta Allah subhanahu wa ta'ala hatta annabi sallallahu alaihi wasallama kun ga baya rantsuwa da kowa sai da Allah subhanahu wata'ala ko da sifa daga cikin sifofin Allah to wannan munafiki daga cikin sifa ta munafiki shine iya musu iya jayayya in gane ko Allah ya ce wa huwa aladul khisa yana da matukar kurewa wajen musu da jayayya da adawa da kiyayya ga manzo sallallahu alaihi wasallam da musulmai gabaki da ai shadidul khusuma mai tsananin husuma laka gare ka ya kai manzo sallallahu alaihi wasallam wali atba'uk da kuma waɗanda suke bin bi maka biyayya kun gane ko li adawatihi saboda tsananin adawarsa wa huwa aladdul hisan kuma lalle shi ne wato mai tsananin wato husuma da adawa gare ka ne ga mabiyanka sai Allah subhanahu wata'ala ce وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد نعم الله سبحانه وتعالى يتقبى دبام الأبار ونم منافقي ungane ko amma kafin nan kamar yadda na gabatar suka ce wannan shine huwa aqnas bin shariq kana munafiqan wannan munafikin akhnas bin shariq ya kasance munafiki ne hulul kalami lin nabi sallallahu alaihi wasallam yana tsara zance mai daɗi ga manzo sallallahu alaihi wasallama ya iya magana raɗau amma duk da isnadin bai da inganci ko kuma babu isnadin da yake nuna ya inganta wannan ruwaya kun gane ko to amma kuma Allah subhanahu wata'ala ya saukar da alkur'ani ya tona asirin cewa wato ba mumini ba ne munafiki ne magana yake faɗa kawai ta zahiri amma a zuciyarsa ba abin da yake faɗa gaskiya ba ne ba shi yasa Allah ya ce wa iza tawalla sa'a idan ya juya baya ya barka kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan ya gaya maka magana mai daɗi mai jan hankali to wa iza tawalla idan ya juya baya sa'a fil ya tafi a ban ƙasa yana tafiya zai yi tafiya ta takama da, da nishadi cikin ƙasa mun gane ko liyufsida fiha dan ya ɓata abin da ke cikin ƙasa mun gane ko ya halaka wato mutane ya ɓata tunanin mutane ya ɓata abin da ke cikin ƙasa wannan duka yana daga cikin sifa wato ta munafiki kuma Allah ya ce wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha kada ku ɓata ƙasa bayan gyara ta da Allah subhanahu wataala to li yufsida fiha dan yayi dan yayi batanci a cikin ta ya ɓata wanda yake so ya ɓata wa yuhlikal harf sannan ya ɓata amfanin gona mun gane ko wan nasl da kuma dabbobi kenan ya halakar da amfanin gona ya halakar da dabbobin mutane saboda mabarnaci ne shi Allah ya ce wallahu lalle Allah la yuhibbul fasad baya son barna Allah subhanahu wataala baya son barna shi yasa sifan munafikai ce barna a ban kasa Allah ya ce wa idza qila lahum la tufsidu fil ard idan aka ce da su kada ku yi barna a ban kasa sai su ce me qalu inna ma nahnu muslihun a'a mu masu gyara ne a cikin ƙasa gane ko haga dama an ce muku masu musu ne an faɗi cewa kada su yi kaza saboda halayyarsu ce sai su a su ba halayyarsu ba ce wannan menene musu ne wa huwa aladdul hisab mun gane ko to Allah subhanahu wata'ala ya nuna mabarnata ne kenan wallahu la yuhibbul fasad Allah baya san wato abin da yake barna Allah ya ce wa idza qila lahu taqillaha idan aka ce da shi wannan munafiki ka ji tsoron Allah in gane ko wanda aka ce ji tsoron Allah ai wa'azi aka yi masa ko to me zai faru akazathu al'izzata kun gane ko akazathu akazathu al'izzatu sai jiji da kai da takama da girman kai ya kama shi dan me saboda bil ismi saboda saban Allah subhanahu wataala saboda an ce wato ya yi ji tsoron Allah ya bar abin nan da yake yi yin takama a ban ƙasa da halaka amfanin gona da kashe dabbobi ba abu ba ne mai kyau barna ne a ban ƙasa ka bari a aka zato izzatu kun gane ko an mai nasiya saboda an ce ittaqillah ji tsoron Allah sai Allah subhanahu wata'ala ce aka zato izzatu bil ism sai girman kai ya kama shi wato izza da jiji da kai kenan duk wanda za a ce ji tsoron Allah ya ji girman kai a tattare da shi yana kokarin ɗabi'antuwa da wato sifa ta munafikai sai ka ji tsoron Allah ai da aka ce ka ji tsoron Allah ka duba girman Allah ai ba ce aka ka ji tsoron wani bawan Allah in dai mutum ya ce ka ji tsoron Allah kar kai girman kai shikenan ka ce Allah ya bamu ikon jin tsoron Allah kar ka ce ni zaka ce in ji tsoron Allah a'a ka ji tsoron Allah ka yi ƙoƙari ka ce ka yi addu'a ka ce to Allah ya bamu jin Allah ya bamu ikon jin tsoron Allah to wannan mai irin wannan ɗabi'a wato ta cewa an mai wa'azi an mai nasiha da ya ji tsoron Allah wato girman kai da jiji da kai sai ya kama shi saboda tsaban Allah to Allah ya ce fa hasbuhu jahannam ya ishe sa wutar jahannama tunda wa'azi ba zai ishe shi ba me zai ishe shi wutar jahannama daman duk wanda ake wa'azi bai saurara ba to menene karshe azaba Allah ita ya saurara mata ko ba haka ba to Allah subhanahu wataala ce fa hasbuhu jahannam wato abin da zai isar masa shine wutar jahannama saboda ya ki jin wa'azi wa'azi bai isar masa ba sai me zai isar masa wato wutar jahannama Allah ya mana tsari Allah ya ce wala bi'sal mihad tirda wato mushimfiɗa in ta zamto shimfiɗa ce ta wutar jahannama domin shimfiɗar da za a yi mai ita ce wutar jahannama to Allah ya mana tsari da ita shi yasa Allah ya ce wala bi'sal mihad tirda wato wato shimfiɗa in ta kasance wato wutar jahannama sai Allah subhanahu wata'ala ya ce wa minan nasi ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد نعم الله سبحانه وتعالى ومن الناس ندغا cikin mutane man yashri nafsahu wanda zai sai da kansa ya ba da kansa matsayin fansa ba don komai ba ibtigha a mabdatillah in ga aka sun wancan ke sai don neman yarda Allah zai ba da kansa don neman yarda Allah wancan ya ba da kansa don me neman duniya da neman abin da ba zai amfane shi ba da ƙaryace-ƙaryace da saban Allah to amma a cikin mutane na ƙwarai ana samun man yashri nafsahu mun gane ko wanda zai ba da kansa ya sai da kansa dan me ibtigha amardatillah dan neman yarda Allah subhanahu wa ta'ala wallahu ra'ufun bil ibad Allah mai jin kai ne mai tausayi ne dangane da bayi mun gane ko Allah yana tausayin bayi shi yasa yake son wato bayinsa fiye da yadda suke son kansu kun gane ko Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa dukkanin wato dan adam zai shiga aljanna illa man aba ila wa man ya aba ya rasulullah sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man ata'ani da kalal janna wa man asani faqad aba wanda ya mun biyayya zai shiga aljanna wanda ya saba mun to shi yaki kenan man man ata Allah man ata man ata rasula faqad ata Allah ko haka nan wa man asa Allah wa man asa rasula faqad asa Allah yana akasi in gane ko kenan duk wanda yayi wa manzo sallallahu alaihi wa sallama biyayya yayi wa Allah biyayya haka nan wanda ya saba wa manzo sallallahu alaihi wa sallam ya saba ma Allah subhanahu wa ta'ala kenan duk in kana so ka gane wato waye yake son ya shiga aljanna to shine wanda yake bin tafarkin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kuma alamar soyayya Allah ita ce alamar yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama biyayya Allah ya ce qul in kuntum tuhibbuna Allah ka ce da bayi in har kun kasance kuna son Allah to fattabi'uni ku bi ni ku bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana duk wanda yake so ya nuna soyayyarsa ga Allah to ya yi wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama biyayya shine alamar soyayyarsa da Allah subhanahu wa ta'ala to kaga Allah subhanahu wa ta'ala yana son bayi shi yasa ma yake nuna musu hanyoyi waɗanda za su aikata wannan ayyuka wanda za su kai su zuwa ga hanya mai kyau wacce za ta kai su zuwa ga aljanna kuma yake nuna musu hanya mara kyau ba don komai ba don sai me su nisanci wannan hanyar saboda in sun bi ta za ta kai su zuwa ga wuta Allah ya mana tsari mun gane ko wallahu ya da'u ilal janna ko ba haka ba wal maghfira Allah yana kira bayansa zuwa ga me hanya da za ta kai su zuwa ga aljanna ga gafara Allah subhanahu wataala amma shaidan shi ko ko da yaushe yana kiran mutane zuwa ga hanyar da za ta kai su zuwa wuta to kun gani Allah subhanahu wataala yana nuna cewa duk wanda ya siyar ya ba da kansa ba don komai ba sai don wato neman yarda Allah to zai samu wato tausayi na Ubangiji subhanahu wa ta'ala kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna cewa kowanne daga cikin bayan Allah wato ba aikinsa ne zai shigar da shi aljanna ba tsantsan aikinsa menene zai shigar da shi aljanna shine rahamar Allah subhanahu wa ta'ala mun gane ko sai sahabbai suka ce ko da kai ya rasulallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wato suka ce ko da kai ya ma'aikin Allah aikinka ba zai sa ka shiga aljanna ba sai da rahama Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ko da ni sai dai rahama Allah ni ta lullube ni kenan kowa yake wato ka yi aiki shi aiki sababi ne na samun wato Allah ya yarda da kai din ya maka rahama din in gane ko wato aikinka in ka duba aikin naka da aikin da kake wanda Allah yake so da wanda kake Allah baya so in aka yi abin nan sai ka ga wancan wanda Allah baya son ya cinye aikin da kuma kake wanda Allah yake so idan ka yi kokari ka zamto bawa wanda yake bainal khawfi war raja tsakanin kwaɗayin rahama Allah da kuma tsoron azabar Allah sai ya baka dama ka bautata ma Allah subhanahu wata'ala Allah subhanahu wata'ala ya ce wallahu ra'ufun bil ibad Allah mai tausayi ne dangane da bayi Allah ya tausaya mana sai Allah subhanahu wataala ya ce يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين
Na'am Allah subhanahu wa ta'ala ce, Ya ayyuhal ladhina amanu ya ku waɗanda kuka imani, ɗaya daga cikin sahabbai ya ce idan Allah ya yi irin wannan kira to ka buɗe kunnenka da kyau ɗayan biyu ne ko dai a yi umarni da aikata ka yi ƙoƙari ka yi gaggawa wajen aikatawa ko kuma a yi hani da aikatawa ka yi ƙoƙari wajen nisantar abin da za a hana Allah subhanahu wa ta'ala ce to ya ayyuhal ladzina amanu ya ku wa'anda kuka yi imani udkhulu fis silmi kaffa ku shiga musulunci ga baki daya kada ku yi dauki wani bangare ku bar wani bangare kada ka ce bari wannan kake so wannan baka so a cikin musulunci wannan aqida ce ta yahudawa mun gane ko yu'minu bi ba'd wa yakfuru bi ba'd mun gane ko Allah ya zarge su ya ce atu'minuna bi ba'd al-kitabi wa takfuruna bi ba'd فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعمل su ne suke ɗaukan abin da yake son ransu su bar abin da ransu baya so mun gane ko to a musulunci abin da ake so wato ka yi aikata musulunci ɗari bisa ɗari duk abin da Allah ya ce a yi ka yi ƙoƙari ka aikata abin da Allah ya ce ka bari ka bari kakkace zuciyata ba ta so wannan shine alama na wato rashin imani zaben abin da kake so ka bar abin da baka so Allah subhanahu wa ta'ala ya ce udkhulu fi silmi kafa ku shiga musulunci ga baki daya wasu malamai suka ce wato ku aikata hukunce hukuncen da Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce ku ga baki daya ku hanu daga cikin abubuwan da Allah ya hane ku ku hanu ga baki daya ko kuma ku aikata abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce ku da shi daidai gwargwado domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wa ma amartukum bihi fa'atu fa'atu bihi mastata'tu au kama qala alaihi salatu wassalam ko fa'atu mastata abinda na umarce ku da shi ku aikata shi daidai gwargwadon iko shine fassarar ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun a wata ayin Allah ce fattaqullaha mastata'tum kenan aka yi maka umarni ka yi kokari ka aikata shi gwargwadon iyawarka shine haqqa tuqati yadda zaka iya mun gane ko ka yi amma a wajen hani sai sai manzo Allah ce wa mana hayi ma hakum anu fajtanibu duk abin da na hana ku ku nisance shi kan ma ku kusanto shi ballan da na ku aika shi kaga anan ba a ce mastata'tum ba saboda hani zaka iya hanuwa amma ba lalle aiki ko mai aka ce ka yi ba za ka iya yi in gane malamai suka ce in hali ka yi niyyar hannuwa za ka bari amma aikatawa da yake yana da wahala ba kowanne mutum zai iya ba sai aka ce ka aikata shi gwargwadon abin da za ka iya Allah ya ba mu ikon aikatawa Allah subhanahu wata'ala ce to ku aikata ku shiga musulunci ga baki daya ku aikata shara'i'ul islam ga baki dayansa wala tattabi'u khutuwatish shaitan kada ku bi hanyoyi na shaidan domin hanyoyi na shaidan shine zai nuna maka wannan hanyar tana da wahala barin saban nan fa akwai wahala akwai tsanani ku bari mu dan taba zuwa wani lokaci sai a tuba shaidan ne yake raya maka haka to waye gaya maka zaka kai lokacin da kake sa ran zaka tuba din wataƙil kana cikin aikata wannan abin sai Allah ya ɗauki rayuwarka ko ba haka ba mala'ikan mutuwa baya jinkiri shi ajali yadda aka sa shi in ya zo ba daga kafa kun gane ko walan yu'akhkhiru Allahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malu idan lokaci yayi kuma ba a tsere wa mutuwa a ce ka ji labarin ta za ta shigo ya mai sai ka gudu doso a aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada duk inda kake inda ka tafi ma sai ka je ka iske ta a can kun gane ko قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم wannan mutuwar da kuke guje mata to ita mai haduwa da ku ne kenan inda kuka tafi sai ku haɗu da ita al'amarin Allah subhanahu wa ta'ala da kun kun yake aiki kun gane ko akwai mala'iku shi yasa kai imani ka yi ƙoƙari ko da yaushe ka zamto cikin shiri cikin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala kada ka bi hanyoyin shaidan domin shaidan mugu ne in gane ko wala tattabi'u khutuwati shaytan hanyoyi gare shi da yawa domin me yasa Allah ce khutuwati shaytan mataki mataki gare shi taku taku gare shi in ya ga ba zai iya hana ba zai iya cin nasara akan ka ka aikata sabo ba haramu to in sai ya shagaltar da kai da halal in gane ya hana ka ka dinga aikata abin da Allah yake so domin halal an aka ce halal ba wai abu bane wanda dole za a baka lada an kayi shi sai ya hana ka aikata abin da za in ka aikata lada za ka samu sai ya shagaltar da kai da wasu abubuwan da ba za ka samu lada a cikinsu ba maimakon ka je ka dinga tara lada to yanzu ya ci nasara eh, a a wannan bangaren ya hana ka tara lada tunda dai bai same ka akan aikata sabo ba wani zubin kuma sai ya kokari ya hana ka aikata abin da yake wato eh, a- Allah Allah subhanahu wata'ala yake so mun gane ko amma ba ka saban ka ganin ma dai ba a tsira ba to shi yasa Allah subhanahu wata'ala yake cewa wala tattabi'u khutuwati shaytan kada ku aikata wato kada ku bi hanyoyi na shaidan domin daga wannan hanya sai ya bi wannan hanya wannan hanya sai abu Imam Ahmad bin Hanbal Allah ya masa rahama ya yi gwagwarmaya matukar gwagwarmaya yana cikin mutanen da suka shi- samu jaraba a cikin rayuwarsu kun san malamai da yawa al'ulama'ur rabbaniyun kun gane ko malamai na Allah suna haɗuwa da jaraba da yawa- wahala ka samu malamin da ya yi karanta ya yi rubuta ya wa'azantar ya daɗe a cikin da'awa ban samu a tarihinsa ba bai haɗu da matsala ta masu mulki kun gane ko ko kuma magwabta ba wannan sunna ce hatta annabawa ma ku karanta alkur'ani ku gani yadda annabawan Allah ku duba mu dai wanda da badadan Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da sayyid eh, annabi Ibrahim alaihi salam dukka ku duba dai tarihin annaba gabaki daya tun daga farkon manzo a ban kasa annabi Nuh alaihi salam ku duba annabi Nuh alaihi salam shekara dubu ba hamsin yayi shekara dubu ba hamsin amma wa ma amana ma'ahu illa qalil ba kaɗan suka yi imani da shi ku duba kuma kiraye ta yi ƙarshe har ya fusata ya ce rabbi la tazar alal ardi min al kafirin dayyara innaka in tazarhum yudullu ibadaka wala yalidu illa fajiran kaffara saboda yayi kira da daddare yayi da kowane lokaci inni da autu qaumi laylan wa nahara kun gane ko to amma annabi nuhu ga dadewar da ya ga irin kiran da ya amma kaɗan suka yi imani da shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ko annabi ibrahim ku duba saboda gwagwarmaya jarabawa har cikin wuta aka jefa shi saboda dai a tsaye da tauhidi a bar bautan gumaka ko ba haka ba suka jefa shi wuta sannan ku duba annabi sallallahu alaihi wasallam da ya je ta'ifa aka yi masa roci aka aka fasa masa kai sallallahu alaihi wasallama jini yana zubowa daga kafa daga ka har zuwa kafafuwansa sallallahu alaihi wasallam aka Allah masa haƙori a Uhudu in gane ko duka wannan saboda da'awa ta musulunci to kaga annabawa sun samu jarabawa ballantana ku duba annabi Musa alaihi salam eh jefa shi ruwa aka yi saboda kar Fir'auna ya yanka shi Allah ya yi wa mahaifiyarsa wato ilhama ko wahayi ta jefa shi ta sa shi cikin ruwa Allah zai kare shi ƙarshe kuma da- nufin Allah ya je gidan fir'auna kuma aka rene shi kuma ya yaƙi da'awar fir'auna ko ba haka ba to duka wannan gwagwarmaya ce ta annabawa sun sha ta to waɗanda suke suwaye magada annabawa su ne malamai to a- imamu ahmad yana cikin wannan malamai da suka sha wahala da masu mulki aƙida ingantatta ake so a raba shi da ita shine dole ya ce ƙur'ani halitta ne kun gane ko wai dole sai ya ce ƙur'ani makhluk halitta Allah ne ƙur'ani ba halitta Allah ba ne sifa ce ta Allah sifa ta Allah kuma ba halitta Allah ba ce kun gane ko sai aka dinga jarraba malamansu a wannan lokacin duk wanda bai ce ƙur'ani makhluk ba ne halitta ne to sai sai a ɗaure shi ko a- a- a- abin nan a kashe shi ma suka yi aka yi ta kama malamai wasu suka dinga yin tauriya tauriya shine ka yi faɗi magana amma ba ita kake nufi ba in gane ko ka faɗi abin da yake kamar in nuna wannan allan gashi nan ko wannan dolaf ɗin ko in nuna wannan fitilar in ce haza haza khalqullah kun gane ko amma sai a nuna qur'ani shi yana nufin dan yatsa sa haka malamai suka dinga yi sai ya ce haza haza khalqullah yana nufin dan yatsa ba qur'ani bai nuna qur'ani sai a kyale shi aka ce imamu ahmad kai ma kai haka dan ka samu dai ka kubuta yace a na tara mabiya da yawa in na faɗi wannan har duniya ta nade wani ya bi ni kenan har abada ba zai dawo ba ya ce ba zan faɗa ba duk abin da zai same ni same ni aka ɗaure shi ya sha wahala aka buge shi duk bai dawo ba har sai da aka samu wani adali na sarki ya fito da shi to ƙarshen rayuwarsa sai shaidan ya zo ya ce imam su imamu ahmad manya mun yi gwagwarmaya mun yi gwagwarmaya duka ba a ci nasara an an ɓace ba to yanzu dai gashi dai har kafi ƙarfi na yanzu so yake imamu ahmad ya ci izza ya ji eh to mu za a yi wasa ai ya fi- ya ji cewa ya fi ƙarfin shaidan ya samu wannan girman kan shikenan ya ci nasara ya bar imamu ahmad ya mutu ya bar duniya koma zuwa ga Allah da girman kai cewa shi ai ya ta- ya yi takama ya fi ƙarfin shaidan sai ya ce mai lala har yanzu ban fi ƙarfinka ba Allah nake neman nasara ya bani iko a kanka in ci nasara dai amma ni ban fi ƙarfinka ba har yanzu dai ina neman taimakon Allah so yake ya raba shi da Allah a wannan daidai wannan lokaci ya ji ya isar da kansa ya ji ba Allah ne ya isar masa ba to kaga wannan shine wala tattabi'u khutuwati shaytan kaga taku taku na shaytan in ya in ka, ka, ka samu nasara a kansa a can Allah ya baka nasara to yanzu sai ya bullo maka ta nan kun gane ko to Allah subhanahu wata'ala ya tsare mu daga wato takun shaytan hanyoyin shaytan sai Allah ya ce innahu lakum lalle shi shaytan din nan kaga innahu kaga jumla ce wacce take aka fara da wato ta'akidi da ci- da ita innahu lakum lalle shi shaidan gare ku aduwun maƙiyi ne mubinin mabayyani shaidan bai ɓoye adawarsa ba ga bayan Allah ba lantana aka ce ai a ɓoye ne ya riga ya yi ilanin cewa sai ya yaƙi wato bayan Allah ko ba haka ba shaye ka ko ina sai a sun mala'atiyan nahum min baina aidihim wa min kalfihim wa an aimanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharuhum shakirin yayi cewa Allah ya ɗau alƙawarin cewa sai ya zo bayan Allah muminai ta ko ina to wanda zai tsare wanda zai samu kariya da sauƙi da kariya Allah ga shaidan shine wanda yake mai ikhlasi mai yin abu dan Allah in dai kana yin abu dan Allah to shaidan kafi karfin shaidan Allah zai baka nasara kafi karfin shaidan yin kokarin da abin da zaka yi kai shi sabo da Allah amma in ba haka ba shaidan makiyi ne mabayyani kuma duk wanda aka ce makiyi mabayyani ko kenan ko ta ina zai iya shigo maka Allah ya mana tsari sai Allah subhanahu wa ta'ala ce فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا فاعلموا أن الله عزيز حكيم na'am Allah subhanahu wa ta'ala ce fa in zalaltum kenan ana an muku gargadi kada ku bi hanyoyi na shaidan so- domin shaidan maƙiyi ne wanda yake mabayyani to sai Allah ya ce fa in zalaltum kenan idan kuka karkata kun gane ko kuka bi hanya ta shaidan din ba ku ji wa'azi ba Allah ya mana tsari kun gane ko kuka zama jama'a tashi min ba'di ma ja'atkumul bayyinat bayan wato hujjoji bayyanannu sun zo muku Allah ya gaya muku sharrinsa da irin ƙiyayyar da take tsakaninku da shi shaidan amma duk kuka ce mun ji mun gani sai mun bi shi Allah ya mana tsari bayi suka ce sai sun bi shaidan bayan hujjoji bayyanannu sun bayyana gare su to sai Allah ya ce fa'alamu ku sani annallaha lalle Allah azizun hakim mabuwayi ne kuma gwani ne mai hikima kun gane ko kenan la yu'jizuhu an shay'in an intiqamihi minkum ba abin da zai gagari Allah dangane da me ya ɗau fansa a kanku dangane ya yi muku uquba ya kama ku da laifukan da kuka aikata kenan kada ku karkace kada ku bi hanyar shaidan ku ji tsoron Allah subhanahu wata'ala domin Allah ya bayyana muku wane ne shaidan ku bi hanyar Allah ku kyale hanyar shaidan domin idan kuka bi haka kuka kibin wato hanya Allah kuka bi hanyar shaidan bayan hujjoji bayyanannu sun zo muku to ku sani fa Allah subhanahu wata'ala mai wato azizun ne kun gane ko mabuwayi ne mai karfi ne kuma hakim wanda yake gwani ya san ab- duk inda abu ya kamata a sanya shi ya sani ba zai yi ka aiki irin na 'yan aljanna ba Allah ya sa ka a wuta ba haka Allah ya tsara ba Allah gwani ne sannan ba za ka yi aiki irin na 'yan wuta ba Allah ya ɗauke ka ya sa ka aljanna idan duk wanda ya bi hanyar shaidan ya san hanyar 'yan wuta ya bi wanda kuma ya bi hanyar ƙur'ani da sunna ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya san hanya ce ta shiga aljanna to Allah subhanahu wa ta'ala wato kaga sifofin nan guda biyu ina yawan yin bayani idan Allah ya ce wato al'aziz kun gane ko? Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo kalmar al'azizu mabuwayi kun gane ko? buwaya shine wato mutum uh, wato buwaya shine daga cikin sifa ta Allah al'aziz ko azizun biduni alif wal lam mabuwayi mai karfi to tana nuna karfin da babu irinsa kun gane ko karfin da ba a samun irinsa Allah shi kaɗai yake da shi babu yadda mutum zai aikata wani abu wanda zai gagari domin tun daga karɓar rayuwarka da Allah zai kasan cewa Allah ya fi ƙarfin kowa domin kana da masoya kai kanka kana son kanka ka hana baka hana a ɗauki rayuwarka ba to yadda baka hana a ɗauki ranka ba kuma ba za ka hana Allah ya kama ka da abin da ka aikata ba ya maka hukunci wanda ya dace da kai sannan kuma aka ce alhakim mai hikima gashi da ƙarfi gashi da hikima so da yawa idan sifa sifofin nan guda biyu ba su haɗuwa ga ɗan adam muka ce da yawa wanda Allah yake ba wa ƙarfi na tuwo to Allah bai fiye ba shi hankali ba in gane ko za ka samu mutum ya iya ɗan dako ne ko buhun hatsi yana iya ɗauka kun gane ko ko na rogo amma kuma tunani a gano wani abu wanda zai ci gaban al'umma Allah bai fiye ba shi kwakwalwa ba ko ba haka ba wani kuma ga shegen wayo da kwakwalwa amma bai da ƙarfi ko ba haka bane ba da yawa za ka gani Allah sai dai ba mutum guda ka zamto mai ƙarfi amma ba wayo ko kuma ka zamto akwai wayo amma babu ƙarfi to haka Allah subhanahu wa ta'ala amma shi Allah bayan ƙarfi saboda a nuna maka sifa ta Allah daban take da ta bayansa bayan ƙarfi kuma Allah subhanahu wa ta'ala mai hikima ne ya san duk inda wato ya cancanta a sanya abu a duk inda kaga Allah ya sanya abu to abin nan ya dace da wannan gurin da Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya shi to sai Allah subhanahu wa ta'ala ce هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور نعم الله سبحانه وتعالى يتي هل ينظرون yana magana akan bayi waɗanda suke kangararru suka ƙi dawowa su bi wato tafarkin Allah subhanahu wa ta'ala shi ne Allah yake cewa hal yanzuru na illa an ya humullahu shin suna tsammani ne su bayi ko su mutane kun gane shin tsammaninsu cewa Allah subhanahu wa ta'ala wato ko suna tsammani suna jiran ranar alkiyama ne ta zo hal yanzuruna illa an ya a ciye humullahu fi zulalin min algamami wal mala'ikatu wa qudiyal amr sun kin imani ne saboda suna sauraron zuwan Allah subhanahu wa ta'ala a ranar alkiyama kamar yadda yahudawa suka ce wa annabi Musa alaihi salam lan nu'mina laka hatta nara Allah jaha kenan ba za mu imani da kai ba suka faɗa wa annabi Musa sai ka nuna mana Allah mun gan shi ido da ido mun gane ko to su ma waɗannan mutane da ake magana da su hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullah shin suna saurare ne ko suna jira ne mun gane ko har rana alkiyama ta zo an ya'tiyahumullah Allah ya zo da kansa sannan su yi imani a nan duniya ana cewa su yi imani da Allah akwai rana alkiyama akwai aljanna akwai wuta duka ba su yadda ba suna jira ne har sai an ji alkiyama an yi a humullah ha Allah ya zo musu yaya Allah zai zo fi zulalin min al-ghamam kun gane ko a cikin wasu inuwoyi na girgije wal mala'ikatu da kuma mala'iku kun gane ko haka Allah ya ba da labari zai zo a ranar alkiyama kun gane ko cikin wasu inuwoyi na girgije girgije gizagizai kun san jam'i ne na gizagizai yawwa kun gane ko wal mala'ikatu da mala'iku su ma za su zo Allah subhanahu wataala ce wa qudiyal amr to a wannan lokacin kuma al'amari ya riga ya ya afku mai afkuwa ta afku idza waqatul waqi'a laysa li waqa'atiha kadhiba ko ba haka ba idan mai afkuwa ta afku to babu mai karyata ta mai imani daman ya yadda da ita wanda bai imani ba kuma an je mai zai karyata idan kafiri aka je alkiyama zai karyata ce ai babu alkiyaman nan ba gaskiya bace ba wa qudiyal amr al'amari ya riga ya afku yanzu imanin da zai da rashin imanin da zai duk ba su da amfani a tunda wato qudiyal amr mun gane ko wato al'amari ai tamma amru halaki kamar yadda mai jalalain ya ce ai ya tabbata ya cika al'amarin halakarsu ya cika domin in an je lahira ba a tuba a nan ake tuba a aiki na kwarai kafin a mutu in gane ko da suka ce suna jiran kenan nan istifham da Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo a nan kun gane ko istifhami ne inkari shin su mutane suna jira ne suna sauraron kun gane ko zuwan alkiyama ko zuwan Allah subhanahu wa ta'ala ranar alkiyama sai sun ganci za su yi imani da shi ne duk wannan wa'azi da ake musu a cikin littafin Allah bai ishe su ba sai sun ga Allah ya zo ranar alkiyama wal mala'ikatu da mala'iku sai sun ga wannan abin ido da ido sannan su yi imani bayan Allah ya ce wa qudiyal amr bayan al'amari ya riga ya cika halaka ta tabbata duk wanda ya je kiyama bai je da aiki na kwarai ba ai shikenan ba a dawa duniya ko ba haka ba sai Allah ya ce wa ila Allahi turja'ul umur zuwa ga Allah ne ake dawo da al'amuran bayi kenan duk wanda ya aikata mai kyau a nan duniya sai a dawo mai da mai kyansa a lahira ya gani kun gane ko gashi nan ga sallaka nan ga azuminka nan ga sadakarka nan ga aikinka na nafilfilu nan ga shi nan an dawo maka da shi wanda kai a duniya sai a ce ga sunan a nuna maka su in gane ko haka nan wanda ya aikata sharri wa ilallahi turja'ul umur zuwa ga Allah wato ake dawo da al'amura kenan za a dawo maka sai a ce to ga shi nan Allah ya nuna maka ga aikin sabo nan da mutum yi ga zuwa gidan caca gidan giya gidan karuwai duka abin da mutum ya aikata mara kyau ga shi nan ga gulma nan ga zalunci nan ga sata nan ga cin amana nan duka a nuna maka Allah wato ya nuna sannan kuma a yi maka hisabi dangane da wannan aljaza'u min jinsil amal domin Allah ce man ya'mal mithqala wa man ya'mal mithqala zarratun zarratun khairan yara wa man ya'mal misqala zarratin sharran yara duk abin da ka aikata gwargwadon ƙwayar zarra na aikin alkhairi za a gani kuma duk abin da ka aikata gwargwadon ƙwayar zarra na sharri za a gani a ranar alkiyama Allah subhanahu ta'ala mai adalci to an aka je lahira kowa kuma za a nuna masa wannan ayyukan nasa shi yasa Allah ya ce wa ilallahi zuwa ga Allah ne turja'ul umur ake dawo da al'amura a gabansa ne kuma kowa Allah zai masa hisabi saboda adalci na Allah ya nuna masa ga abubuwan da ka aikata a nan gidan duniya sannan kuma a yi maka hukunci wanda Allah ya ga dama kuma in dai aikinsa bai kai shirka ba sai a gafarta masa liman ya sha inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman ya sha ko ba haka ba Allah baya gafarta duk wani laifi da yake shirka ne gare shi amma in ya so yana gafarta wanda ya ga dama da wanda ya aikata abin da bai kai shirka ba Allah ya mana tsari sai Allah subhanahu wata'ala ya ce سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا واتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب na'am Allah subhanahu wata'ala ya ce salbani isra'ila ka tambayi banu isra'ilawa wannan ana cewa ana nufi da manzo sallallahu alaihi wasallam kun gane ko ana c- manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambayi banu isra'ila su waye banu isra'il su ne jikokin annabi yaqub ko zuriyat yaqub alaihi salam kun gane ko to Allah ya ce ka tambaye su kam atainahum min ayati ko ba haka ba wato ka tambaye su nawa nawa muka ba su na ayoyi mun gane ko ayatin bayyinat ayoyi waɗanda suke bayyanannu wato a nan istifham ne wanda yake na inkari da tuhuma gare su cewa nawa ayoyin Allah subhanahu wata'ala ya nuna musu don me wato don su dawo su gyara kun gane ko kenan tambaya ce ta kwatsewa kun gane tambaya ce don a kwatse mutum a nuna masa cewa abin da yake aikatawa ba daidai ba ne ba wai tambaya ba ce ta neman sani Allah ya san ya ba su kenan a tambaye su don a ƙure su ba su da hujja kun gane ko kam atainahum nawa nawa muka ba su kun gane ko na a- min ayatin bayyinat na daga ayoyi bayyanannu wanda suke a fili kun gane ko ko hujjoji waɗanda suke a fili mala ya ce kalfalƙil bahar kamar yadda aka wato annabi musa alaihi salam yadda teku da sanda ta rabe biyu ta ba su hanya suka wuce wannan duka ba ayoyi ba ne bayyanannu ayoyi ne kuma ni'ima ce ake tunatar da su wadda allah subhanahu wa ta'ala ya musu wa inzalil manni was salwa da kuma saukan musu da darba wani abu mai kama da zuma daga sama suke samu da 'ya'yan shila gasassu 'ya'yan tsuntsaye in gane ku- duka wa'annan da su- haka ake suka yi saboda jin daɗi ya suka ce su ba za su iya haƙuri ba lan nasbira ko ba haka ba haka suka ce lan nasbira ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ard min baqliha wa qissaiha wa kumiha wa adasiha wa basaliha qala atastabduluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, yake ba mu labarin Yahudawa, an ba su ana sauko musu daga sama darba da naman tsuntsaye su ci gasassun namu su sha darba su sha su ji daɗi abincinsu daga sama na nama su suka ce ba za su yi haƙuri ba su wannan a dinga a- kawai Allah ya kawo musu tafarnuwa da alayyahu da albasa a jifa saboda tsabar wato cin kai kun gane ko da dankali da sauran abubuwa dai khudurwat mabunkusa ƙasa a daina sauko musu daga sassun tsuntsaye daga sama da darba to kaga waɗannan shine Allah yake tunatar da su wannan ni'ima da Allah ya musu na ayoyi ne wanda suke bayyanannu kai tsaye in lokacin cin abinci ya sai dai kaga abincinsu ya sauko daga sama sun ci amma suka kasa wato godewa Allah sai suka yi fabaddaluha kufra sai suka canza wannan ni'ima ta Allah da kafirci suka butulce suka ce su ba sa kaunar wannan abubuwa a kawo musu wayancan su tafannuwa da albasa Allah ya mana tsari tafannuwa da albasa masu sa warin baki su bar a bar kawo musu nama gasassu kun gane ko to shine Allah yake cewa nawa nawa aka ba su na ayoyi bayyanannu irin wayannan amma duka haka bai sa mai sun yi imani ba kun gane ko wannan ma sai kara musu kafirce ma Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ya ce to wa man wa man yubaddil ni'mat Allah wa man yubaddil ni'mat Allah duk wanda ya canza ni'mar Allah kun gane ko min ba'di ma ja'athu bayan wato hujjoji na ayoyin Allah sun zo masa bayyan kun gane ko to fa inna Allah lalle Allah shadidul iqab mai tsananin uquba ne sannan in Allah ya maka ni'ima baka gode ba me zai faru azaba ce za ta zo Allah ce wala in shakartum la azidannakum wala in kafartum inna inna azabi la shadid to nan ma sai ce fa inna Allah shadidul iqab domin wa man yubaddil ni'mat Allah duk wanda ya canza ni'ma Allah daga maimakon ya gode sai ya kafirce ma Allah to fa inna Allah lalle Allah shadidul iqab mai tsananin ukuba ne Allah ya mana tsari sai Allah ya ce zuyina lil ladina kafaru al hayatud dunya an kawata wa kafirai wato son rayuwar duniya kun gane ko kafirai suna son rayuwar duniya bal ma suna son zaman duniya yuwaddu ahaduhum law yu'ammaru alf sanatin wa ma huwa bi muzahzihi min al'azabi an yu'ammar Allah ya ce ɗaya daga cikin Yahudawa ko daga cikin ɗabi'unsu wato zai so ya zauna a cikin gidan duniyan nan ko da zai shekara dubu kai ya mutu shi dai mutuwa ce baya so sai Allah ya ce to ka je ka shekara dubu a duniya hakan ba zai sa ka nisanta daga azabar wuta ba mun gane ko nisantuwa daga azabar wuta shine aiki mai kyau amma dadewa a duniya wa ma huwa bi muzahzihi min al'azabi an yu'ammar hakan baya sa ka nisanta daga wato shiga wutar jahannama Allah ya mana tsari wa ma hum bi kharijina minan nar in kuma sun shiga din ba za su fito daga cikin ta ba Allah ya mana tsari amin
to shine Allah subhanahu wata'ala ya ce zuyina lillazina kafaru an kawata wa waɗanda suka kafirce ma Allah subhanahu wata'ala hayatud duniya san rayuwar duniya shi yasa ma Allah subhanahu wata'ala yake jan hankalin manzo sallallahu alaihi wasallama da mabiyansa yace la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad kada ya ruɗe ka jujjuyawa kafirai da fantama wasu da jin daɗinsu da kai kawo da suke yi a cikin ƙasa mata'un qalilun wannan ɗan jin daɗi ne wanda yake kaɗan kun gane ko ba wani abu bane ka ji an ce sun tafi duniyar wata sun je can duk inda suke so su je su je su dawo ko ba haka ba Na'am.
to kada ya ruɗe ka kai a matsayinka na mumini musulmi wannan mata'un qalilun wani jin daɗi ne kaɗan summa ma'awahum jahannam sannan makomarsu ita ce wutar jahannama wala bi'sal mihad tirda wato wala bi'sal mihad tirda mashimfiɗa in ta kasance wato jahannama ce Allah ya mana tsari amin to shi yasa Allah ya ce za an kawata musu san rayuwar duniya sannan saboda wannan ne sai wa- suka zamto wa yaskharuna min alladhina amanu suke yin izgili ga waɗanda suka yi imani da yawa waɗanda suka kafirai sun rudu da daɗin duniya da suka samu sai kaga suna cewa musulunci ko imani shine yake kawo ci baya saboda kayi imani shine kuma da yawa daga cikin mutanen mu sai suka tasirantu da wannan sai aka gani kana karatun boko kana karatun sanin duniya sai kake ganin in baka yi shiga wato ta kafirai ta saba ma al'adarka kamar ba za ka iya wannan ilimin ba ilimi daban shegantaka daban kun gane ko za ka iya ka shiga ka je lakwal da- da hula kuma ka sami ilimi mai kyau ka zamo ma fireme ko ba haka ba a class ka yi shiga mai kyau wannan shiga ta turanci da da fitsara da rashin mata su yi sa riga ba hijabi ba shine ilimin ba wannan fitsara ce ilimi daban fitsara daban kun gane ko to shine su kafirai wa yaskharuna min allazina amanu suna yin izgili ga waɗanda suka yi imani sai suke ganin imanin su ne yasa suka ci baya su kuma kafircin su da gantakar su shi ke sa su ci gaba haka kafirai suke gani in gane ko shine wa yaskaruna minal ladina amanu suna yin amma sai Allah ya ce suna yin wato izgili ga waɗanda suka yi imani nan daidai yake da faɗin Allah subhanahu wata'ala innal ladina ajramu minal ladina amanu yadhhak kanu yad- ah, innal ladina ajramu minal ladina amanu yadhhakun ko akwai kanu innal ladina amanu إن الذين كفروا إن الذين أجرموا من الذين آمنوا كانوا يضحكون كو باب باب كانوا إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون يا وكانوا أفرقوا تكي كأن وإن دسك كافر شيء مع الله سوني أجرم دك إجرام لي kun gane ko masu laifi kenan babban laifi waɗanda suka kafirce ma Allah subhanahu wata'ala sun kasance shine kanu min alladhina amanu sun kasance dangane da waɗanda suka yi imani yadhakun a nan gidan duniya sai su kalle su yi musu izgili su yi musu dariya suna ganin ƙauyawa ka bi addini ai ba ƙauye ne kai ko to shine Allah yake cewa nan ma ka Qur'ani shike fassara kansa Na'am.
wa yasqaruna min alladhina amanu suna yi wa waɗanda suka yi imani izgili kaga kanu min allazina amanu yadhhakun sai Allah ya ce wallazina taqaw fawqahum yawmal qiyamah to a ranar alkiyama wallazina taqaw wa'anda suka ji tsoron Allah fawqahum yawmal qiyamah suna saman kafirai su ne a sama to yanzu kuma yanzu kun gama cin gidanku ko to mu ma ga gidanmu lahira fauƙan lazina kafaru su ma suna fauƙahum suna wato saman kafirai yau malƙiyama a ranar alƙiyama to shi kuma nan gabar daidai yake da falyawmal lazina amanu minal kuffari yadhakun to a yau a nan gidan duniya su kuma a- masu imani za su yi wa kafirai dariya suna suna suna alal ara'ik yanzurun suna kan kujerunsu na alfarma na matsayi a cikin aljanna suna kallo su suna dariya mun gane ko kaga anan shikenan wanne ya fi ciwo Eh? da dariyar da kafirai suke wa muminai a duniya da izgilin da muminai za su yi wa kafirai eh, muminai kafirai za su yi wa muminai a nan duniya da kuma dariyar da muminai za su yi musu a ranar alkiyama wacce ta fi ciwo ta ta ranar alkiyama Allah ya sa muna daga cikin wanda za mu yi wa kafirai dariya alal ara'ik yanzurun Allah ya ce hal suwi bal kuffaru na kanu ya fa'alu Allah ya mana tsari suna nadama kuma dangane da abin da suka aikata to shine Allah subhanahu wata'ala ya ce wallazina wallazina taqaw fawqahum wa'anda suka ji tsoron Allah suka kiyaye dokar Allah to fawqahum yawmal qiyama za su kasance saman wato kafirai da suka kasance su ne musu dariya a ranar alkiyama wallahu yarzuqu man yasha'u bi ghairi hisab Allah shine mai azurta bayansa ba tare da lissafi ba Allah ya azurta mu ba tare da lissafi ba kenan kada ka rudu dan Allah ya bawa wani mujrimi wani wanda yake saban Allah du- duniya kaga bai baka ba a wallahu yarzuqu man yasha'u bi ghairi hisab to ka- akwai arzikin da ya kai na duniya a na lahira babu arzikin da ya kai na lahira domin shine arziki na gaskiya wannan ba komai ba ne ba shi yasa da ike Allah ma ya ɗauke shi ba komai ba shi yasa ya ba wa fasikai da kafirai duniya domin ba ta da kima ba ta kai matsayin fiffiken sauro a gurin Allah ba kima ita duniya ga baki ɗayanta shi yasa ake ba wa kafirai mafiya yawan kafiran duniya su ne masu kuɗi amma ina tsiya take tsiya a lahira tsiya take shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa sahabbai kun san waye matsiyaci sai sahabbai suka ce wanda baya da zinare ba shi da azurfa shine matsiyaci manzo Allah ya nuna musu ba shine matsiyaci ba matsiyaci a cikin al'umma ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce matsiyaci a wannan al'ummar shine wanda zai je lahira ya zo da sallah ya zo da azumi ya zo da zakka ya zo da sadaka ya zo da biyayya da iyaye amma kuma ya zalunci mutane ya zagi wani ya zubar da jinin wani ya ci amanar wani ya zalunci wani haƙoƙi sun mai yawa na- na- wanda ba nashi to a nan sai a zo lahira a ɗebo wato sallaci a biyawa ne a ɗebo azuminsa a biyawa ne zakkarsa a biyawa ne in sun ƙare to falillahi hamdu idan ayyukansa suka ƙare na, na kirki kuma ba a gama biyan waɗanda ya zalunta ba to sai a dinga ɗebo zunubin waɗanda ya zalunta ana zuba masa ana zuba masa ƙarshe sai a kora shi wutar jahannama wannan shine matsiyaci kenan wanda ya je lahira baya da komai in gane ko shine matsiyaci mumini shine mai arziki kafiri shine matsiyaci domin zai je wa Allah sufur zai je wa Allah zairo ba shi da komai ya cinye duk abin ko alheri ya a nan gidan duniya za a biya shi in gane ko ko taimako kafiri yayi a nan domin a lahira bai da komai wa malahu fil akhirati min khalaq Allah ya ce faqadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura aikin duk da suka yi a nan za a yi a yi ta kare za a mai da ayyukansu kamar kura a bashekewa in ma ya yi taimako a nan Allah zai biya shi sai ya kara masa arziki a nan duniya mun gane ku in ma sadaka yayi anan Allah zai biya shi a lahira bai da komai Allah ya mana tsari abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh